بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi 14 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 2047 wanda ne da bakwai ga watan Septemba 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka na wata-wata da muka saba muna haduwa majalisun da ake suna da majalisu abdullahi abubakar ibn abi shaiba rahimahullahu ta'ala a wannan littafi namu na at-tanqid na al-qadi abdul wahhab al-baghdadi wanda ya rasu dari biyu. in yanwa za su tana malam yana yi mana magana akan wato ahkamul miyah hukunce-hukunce na ruwa mun shiga inda ya magana akan wato dabbobi wal hayawanu kulluhu zahirul aini zahirus suhuri da sauransu kusan ka iya cewa ma mun gabe ki gan muke da gama shi wannan fasalin zamu shiga babi wani fasalin daban to amma akwai abin da muka muka lura da shi yasa na ce to zamu dawo daga gaba na thumma al hayawanu ba'da zalika ala darbayn ya hakuri akwai gyara muhimmiya da za mu karanta ku kanku idan muka zo za mu karanta za ku ga za ku ga gyara din domin wannan sai da ya sanya su na dinga na samu nasuhohi da dan dama na ta talqin din ina kokari ina aka samu wannan matsala to bayan na yi gama bincike na kuma sai na fahimci inda aka samu matsalan sai na kira shi malam Umar na ce to da Allah daga wannan gaba din a batta wata mai zuwa sai mu dauko katin daga wajen sau da aka kar a damu in an gamin dawo baya shi shaɗin katin haka yake wani lokaci katun abubuwa irin wannan na buge-buge ana tafiya za ka ga wani lokaci ana kuma ƙarin haƙaƙe shi kan shi lafazan musamman a talƙin ba ko ina ne ake karanta shi ba ta shakka ba ba daidai ke da risala ba wajen shi an yi zabbin alfaz na risala ba aka san shi wannan a talƙin bai kai risala wato shahara ba to insha Allah za mu tashi daga wannan gaba malamin ce thumma al-hayawan ba'da zalika ala darbayn barriy wa bahriy فالبحري ظاهر العين حيا وميتا كان سمكا أو غيره كان سمكا أو غيره كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له yanzu ana ku sai ce yanjisu fi nafsihi haka ne ko to wannan akwai kuskure a cikin shi ya ma lalata ma'anar baki daya wannan shi ya jawo ma duk katin ya dan dami daga baya yanzu su fi nafsi asalin abin da ke la yanzu su fi nafsi idza mata naka yazo haka naka yazo da ladin wancan lokacin ana kamar magana sai mu gyara shi cewa suka yi min malahu shabu au min mala shabha lahu yanzu su fi nafsihi wala yunajjisu ma mata fihi min ma'in ko to asali kuma yadda wasu lafazin yake la yanjisu fi nafsihi kuma akwai ƙarin idza mata sai wala yunajjisu ma mata fihi min ma'in wa yajisu tadahhuru ma mata fihi 'ala al-itlaq illa an tughayyirahu fa yasiru mudafan la najisan malan anan kun ga yayi magana akan wato dabbobi yaushe ne ne idan suka yi ta'amuli da ruwa ruwan zai zama ya gurbace ya samu da jasa yaushe ne ne kuma ba za su samu da ba za su zama su mai da ruwan ya zaka ya na jasto ba yayi magana kan abubuwa da dama yayi magana akan lallaki na kare yayi magana akan wato lallaki na alhazir yayi magana akan kai ruwa ya guda biya mata to shine sai yanzu zai dunkule maka magana ya magana akan su kansu daukacin dabbobin baki daya cikin thumma alhayawan wa ba'da zalika ala darbayn su dabbobin ma dai za a iya kasa su kashi biyu wannan alhaywan ne ko alhayawan ne duk da wasu daga cikin uwa suna cewa wannan tafi'atin sai ya sa ba a je ko ina akatin ba amma insha Allah za mu dan kokari mu rage shi ni ma na karbi wannan yara din za mu yi kokari mu dan rage yawan tambayoyi saboda wata wata ake yi sai ga an dade ba kai inda ake sa kai ba so za mu dan tsuke alhayawan da yi ma ya'un fatha wannan shine abin da ya zama afsah duk da a yanzu za ku ji ana cewa alhayawan amma wato galibin abin da ya fi zama afsah shine alhayawan wannan alhayawan ko dai zama wannan masdari ne alhayawan din ma'anar shi alhayat ma'anar shi alhayatud da'ima ko alhayatul kamila alhayatud da'ima fadan Allah ta'ala wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dar al-akhirah hiya alhayawan ta alhayatud da alhayatud da'ima ke da babu mutuwa dan dan adam yayin da yake rayuwa za a iya kira mutum rayuwar ta sa alhayawan saboda in ka kwatanta da wani sa to rayuwar sa ta fi kamala rayuwar dan adam ta fi rayuwar adam kamala ta fi rayuwar dabbobi kamala da sake ta alhayawan da yi mawasali sama yawon wasali sama wannan muka ce alhayawan yi tulak wa iradu bihi almasdar kuma ahyanan yi tulak wa iradu bihi asifa wannan kuma akan shi wannan malai yake magana alhayawan wani lokaci aka yi wato ishara zuwa ga sifa na wani na wani mahaluki abinda ake magana shine kullum ma kullum ma lahu ruhun wa nafs duk wanda yake da ruhi a jiki sai a kira shi alhayawan shi kaga alhayawan ne zama ismu fa'il ko kuma zama masdar to anan kaga da yake cewa umma alhayawan abin da yake magana shine ababe masu rai wanda suke da ruhi a jikin su to yaushe ne in suka yi mu'amala da ruwa ruwan zai zama yana da tsarkin sa yaushe ne in suka yi mu'amala da ruwa zai zama baya da tsarkin sa to shine amfanin kawo wannan alhayawan alhayawan almawatan shine biddin sa yace thumma alhaywanu ba'da zalika sai kuma dabbobi bayan haka ala darbayn sun kasu kashi biyu akwai barriyun wanda suke rayuwa a tudu wa bahariyun da wanda suke rayuwa a cikin wato ruwa koramu ko kuma tekuna da sauransu mala yace fal bahru tahirul ayni hayyan wa mayitan shi wato wanda yake cikin teku yake rayuwa a cikin teku to shi wato shi a karan kansa tahirul dati shine al'ain al'ain ma'anahu azzat shi asalinka nafsinka to shi zahirul aini shi wani wanda ke rayuwa a cikin teku shi a kankin kansa shi din yana da tsarkin sa sannan kuma a ibada ce hayyan wa baitan yana raye ne ko yana mace yana raye ne ko yana mace wannan hadisin da ake kafa yake zama ya zama asali a wannan babin hadisi ne shahararre hadisi da yake cikin sunan da kuma musnad Imam Ahmad da Abu Hurairah هو الطهور ما هو الحلو ميتته wannan shine asali a babu shi yasa al-hakim annai saburi yake yace huwa aslu sadara bihi malikun kitabahu al-muwatta wa tadawalahu fuqaha al-islam bainahum min asrihi ila waqtina hada yana cewa shine shine asali a babu duk wani magana akan dabbobi da suke rayuwa cikin ruwa wannan shine asali a babu wanda imam malik shi kansa da shi ya fara littafinsa da shi ya saddara shi a matsayin hadisin da zai fara da shi sannan kuma da yawa daga cikin littattafai za ga da shi ake farawa na hadithul ahkam bulughul maram su al-muharrar da sauransu wannan shine asali a babu cewa al-ma'u at-tahuru ma'uhu shi ruwan teku mai tsarki ne al-hilm matatuhu cewa da aka al-hilm matatuhu zai ta'arruf zuwa ga ma'ana guda biyu ma'anan farko shine wato shi kansa in zaka ci shi halal ne halalul akli wannan shine alhilu mace wanda shi wanda ya mutun kenan ki in shi wannan dabbar da take cikin ruwa da ta mutu to in ta mutu halalul akli ne ita saboda me ita bahariya ce to kuma banda kuma maganar alhilu mace zai iya dauka kuma a duk abin da ta shiga ciki din na ruwa to wannan ruwan ba zai ji ruwa ya gurfashi saboda sabuwanta a cikin ruwan ba to shine alhilu mace wato ita za ta halla za ta halla za ta halatta ba za ta haramta maka ruwan ruwan ka zaka ibada da shi ba wannan duka hadisin yana nuni yana wato nuni zuwa ga haka malam ce kana sabakan aw ghayra wanda yake cikin ruwa kifi ne ko kuma wani kifi kana min malahu shabukun fil barri yana da wani kini yana da wani kini a tudu ko bai da shi amma min malahu shabaha lahu ko bai da wani kini a tudu kaga akwai abin da zaka ji a ce kaman kalbul bahar farasul bahar shi wannan zaka gan shi yayi kama da wata ɗabi'un shi yayi kama da ɗabi'u na kare ka kare ba zaka ci kare ba ai amma zaka akwai na ruwa akwai farasul nahar ko farasul bahar an ce ana yawan samun shi a wanda zai je shurah a nan masar wani lokaci an ce ma yana fitowa wa tudu wani lokaci ma yakan dan hau ko bishiya ne ko yane ne suke magana har ma wani lokaci yana iya cutar da dan adam za ka ga wani lokaci yana da wani a dunkule ya fi kama da doki amma yana da wani wasu abubuwa kuma da ya haɗa shi kuma da saniya ta yi kama ya kama da shanu yana da wasu abubuwa kuma da ya kuma sa ya kama kuma da alkhanzir sau da haka ya dan haɗa abubuwa da yawa amma dai ana kira shi farasul bahar ko farasul nahar to wannan malamai suna cewa wato duka wanda in an tsince shi a ciki a cikin ruwa ko kuma yana rayuwa a cikin ruwa to shi ma yana daga cikin abin da shi ana malai yake magana to ba za ka ce ba za ka ci ba saboda kai a fahimtar ka baka cin doki eh da kun san magana cin doki da akwai magana da malamai ba magana ne na ittifaki ba almuhim dai anan cewa alhilu matatuhu yana nuni zuwa ga tsarki na wato tsarkin shi wani kifin a lokacin da yake raye bil ahara sannan kuma yana nuni kuma akan halaccin cinsa sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa kuma wannan inda yake rayuwa a ciki din to kuma wannan babu wani matsala a kai ba za ka ba za ka ce wannan ruwan ya gurɓata ba saboda kawai wannan kifin ya ya ya mutu a ciki a albahari shi dabba wacce take tana cikin tana rayuwa a cikin ruwa bahariya din za ka iya kasa su kashi biyu akwai da zaka samu yana yin rayuwa a cikin ruwa kusan mu diman da'ima baya fita kamar kifi da ire-irensa zaka shi baya fita shi koyo shi yana cikin ruwansa in ka ce zai fito ka ce ya mutu kenan to wannan shi a wajen malamai shi baya zama da ruwa ya zama da jasa kuma idan ya mutu baya zama da jasa sai dai maganar kumewa kumewa yanzu akwai maganar kumewa daban amma nan kawai ya zo ya mutu ba za ka zo ka ce ya zama da jasa ba to sai kuma wanda zaka gan shi shi shi din yana rayuwa a cikin ruwa kamar kifi to amma kuma yana da shafafu fil barri yana da wani wanda ya kama da shi a cikin wato rayuwar mu yau da gobe a cikin to wancan malamai sun ittifaqi akan maganar cin kifi in ba Abu Hanifa da yake da yake hana a ci a ci kifi na da ya mutu ba shi wannan kuma kaga kamar yadda kuka sani Abu Hanifa yanayin sanin sa da sunnoni ya jinkirta sosai saboda na farko dai bai yi bai zauna da malamai sosai ya ji hadisai ba sannan kuma gashi ya mutuwa sa ta gaggauto masa ya rasu shekara ta 150 bayan hijira zaka ji ga wasu rufin malaman hadisi na kawai samun sai su almar waje da sauransu to kaga shi anan dabba wacce take alkhanzir ne amma ta ruwa alkhanzir ne na ruwa kare ne na ruwa kaga da ba a ci muri a na tudu din ba a ci to yanzu wannan idan aka same su a cikin ruwa za a ci ko ba za a ci ba to wannan ba lusar sabani shi sa nan da yazo ya ce maka min ma da shabahun fil bari aw ma la shabaha da wannan yana kai maka gaya ne wajen yana kuma maka ishara ne wajen wancan sabanin da ake da shi da malamai malamai so malikiya mu kan mu yanda muka muka fasara abin akwai ɓangaren da muke hana akwai ɓangaren da muke halattawa ta ɓangaren wato waɗannan abubuwa da suke rayuwa a cikin ruwa amma kuma suna da kinnai a tudu to a wajen malikiya wannan sun yi ilhaƙinsu da asamak sun yi ilhaƙinsu da kifaye wajen in suna cikin ruwan suka mutu to wannan babu za ka iya amfani da ruwan amma kuma sun yi ilhaƙinsu da dabbobi na tudu wajen yanka za a ci suka ce sai an yanka ba kamar kifi ba kawai ko baka yanka ba kaga za ka kuce wannan kuma kusan maganan wato Imam Muhammad shi ma bata nesa da maganar Imam Malik ba amma sai yawa daga cikin malamai sun saba sun hana ma har a ci a ci dabba na wacce take tana da kini a tudu ko da tana cikin ruwa shi kashi Imam Malik akwai Ibn Wahab da yake ruwatuwa daga wajensa akan magana al-khanzir khanzirul ma sai yake cewa khanzirul ma yake cewa shi shi abin yana dan kyamu kyamu da yana baya baya da shi almuhim dai akwai sabani a wannan amma dai kaga a nan tunda suna magana akan ruwa ne gurbata ko rashin gurbata ba muna magana ci ne yanzu ba kawai na dai kawo magana ci ne saboda a fahimci yanayin yadda kar ka sha kar a sha maka kai nan gaban an je can gaba ka ji an ce ba za a ci ba sai an yanka ce domin mai zan mai kwace ba za a ci ba sai an yanka alhali da karen nan shi ma zai mutu a cikin ruwan ya gurbata ruwan za ku ce ruwa ya gurbace dan me za ku ce shi wancan karen karen da ke cikin ruwa dan yana rayuwa cikin ruwa shi ke nan tunda ai ka san yanda ke rayuwa cikin ruwa zai kashi a cikin ruwa zai komai a cikin ruwa zai haihuwa da waye duk wasu abubuwa da zai fitar kuma zai mutu shi ma a cikin ruwa da a to banda masu rayuwa diman da'iman cikin ruwa to akwai kuma wanda ake kiran su kuma alburma'iyya guda biyu ne hadawa kai akwai alburma albarma'iyya albar shine tudu bahariya ko ma'iya shine wato bangaren ruwa akwai wanda dabbobi za ku ga samu su suna rayuwa a cikin ruwa amma suna iya rayuwa cikin ruwa suna iya rayuwa cikin akan tudu to waɗannan idan suka mutu su kuma su me hukuncin su to wannan shi malamai shi ma kansu akwai sabani banda shi ma akwai maganar shi kanshi su kansu dabbobin ai a ciki akwai da zaka samu yana fika kamar kamar kada za ga ai yana yana farauta to wannan shi kansa hukuncinsa a wajen malamai yana da wato ya ya sha bamban shi yasa to anan da ya ka maka cewa mutukar da mutum waɗannan ababen a cikin ruwa suke rayuwa diman da'ima kamar irin suka daɗin misali akwai kunkuru wannan kaga yana iya rayuwa akwai magana sabani da sauran zifda da yin sunansa kwado kwadi haka wannan kaga da akwai sabani na malamai amma wanda ke rayuwa a mazhab malikiya wanda ke rayuwa a cikin ruwa diman da'iman to ko da ya mutu a cikin ruwan to wannan ba zai sa ka ce ba za ka yi amfani da wannan ruwan ba sai dai idan ya gurɓata wato ruwan ta fuskar launi ko rihi ko wani abu makamacin haka ko wani wata magana ce daban yawwa zai zai maka magana a can gaba ya ce fayar sirri mu ba a da na jisan na eh za mu yi maganar sha insha Allah shi tun da ka kawo maganar sa shi kwaɗo kun san akwai nassi hadisi da cikin sunan da cikin musulmai ba Muhammad wanda mazala ya hana a kashe shi to hanawa a kashe shi kuma bil ahra ya hana a ci shi to kuma wannan yana nuni amma kaga nan muna magana ya mutu a cikin ruwayi ba wai abin nan ba mazala dai ya hana shi a ci shi din tabbas ruwayoyi sun nuna akwai ruwaya da ke cikin sunan Baihaqi da mazala yake ba da labari yake ba da labari cewa inna sauta alladhi tasma'una tasbihun wa taqdis ruwaya ce na katada daga zurara ibn aufa daga ibn amr to amma dai akwai magana ma malamai wajen ingancin hadisi wasu mutum malamai sun inganta shi bal a cikin sunan abi dauda akwai ruwaya da yake nuna ma matsala ya hana ma ga har wanda zai zai yi wato zai kashe shi saboda ya amfani da wani sashi na cikin saboda magani matsala ya hana shi wannan to wannan yana nuna gaya wajen wajen matsala bai bari a kashe shi ba bai bari kuma kaga kuma bil ahra kuma ba za a ci ba kenan ba muna magana ci bane yanzu ba wannan kawai riba kafare nake bayarwa to sai dai wataƙila wani abu da zai tunda munasaba ce wanda ya kawo mana wanda kawai yana yanzu kwado nan aka hana a ci shi aka hana a a kashe shi to yanzu mazala ya kashe ya hana har ga wanda yake ina son ya je laboratory ya wasu bincikensa idan wasu dalilai sun sa wanzu muna buƙatar lallai akwai wani maganin da aka yi da kinin zai mugu san wani magani ba sai a cikin kwaɗan ko kuma wata cuta ta bulla ana buƙatan cewa sai an yi nazari kan wannan kwaɗan yadda ke haifar da wannan cutar ya halatta mu kashe ko ba kan kashe ba in muka yi la'akari da wancan hadisi da me da me zamu da me zamu halatta barura to ai kaga misali akwai wannan hadatul muliha wadda take qaribatun min ad-darura tunda shi likitan ai cewa zai yi ne saboda al'asbabu tibbiya wannan kaga haja ce kuma barura ɗin ce matsala ga shi ya hana shi to amma dai wasu daga cikin malamai suna cewa in dai dan magani da ko bukata ko larura mai tsanani matsala a wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa ne kar mu zama aikin mu kenan mu dinga kashe su saboda mu yi wasu mu biya wasu bukace bukatun mu na likitanci in akwai wasu su sai mu amfani da su amma in ya zama abin ya takaitu ne akan su matsala ba yana maganin abin da ya bukatar ta takaito akan su ne kadai ba suka ce to kaga za mu yi mura'ati maslaha guda biyu maslahan farko shine hurmatu bani adam a'zamu min hurmati al-mafadi' alfarman dan adam ya fi alfarman su dan haka idan aka sami aka sami wato at-ta'arud tsakanin alfarman dan adam da alfarman wata dabba to za a fara gabata alfarman dan adam ba ba dan adam dan adam ba balle kace kaga wasu akwai maganar wasu masu istisani su ce misali an tafi an hau jirgin ruwa da aka hau jirgin ruwa shikenan sai aka ga ku goma ne to na taran dai dole a sa shi a cikin ruwa na goma tara za su iya sha ta ce to shi ke nan wunan da muna da iyalai shi wancan yaro dan tsagulgulinsa a jefa shi kawai wannan isa ya ne fi mukawancin shari'a saboda rayuwa da rayuwa ce wannan dan adam ne ko da dan adam hurma ce da hurma wannan abin da kuka kawo duk bai taso ba amma yanzu kaga ana maganan dabba ce da kuma dan adam to hurma dan adam kuma ta fi hurma ta ta wannan sannan kuma malamai suka ce ta hanyar kashe shin a yi tashirifi shi ne a yi wasu abubuwa da za a yi na laboratory da sauransu wannan shi zai bayu idan akwai wata cutarwa ba to shi ma waɗan a kiyaye mashi jinsinsa ba shi kaga akwai maslaha kenan wannan dai mu bar shi ba shi akan shi muke magana ba yanzu mu dawo magana akan shi a timsa da sulhaba wato shi kwado da kuma kunkuru kaga suna rayuwa a cikin ruwa suna kuma rayuwa kuma a kan tudu to wannan malamai suna da maganganu akan cewa idan suka waɗannan ababe suka mutu suka mutu me hukuncin su malikiya suna cewa wannan saboda umumin hadisi in dai suka mutu wannan ba zai zama ruwa ya riga ji ya gurbata ba za a cigaba da yin amfani da wannan ruwa din babu wani laifi a kansa saboda umumin wannan hadisi alhilu mai tajuhu sannan kuma banda shi ai akwai ayan da Allah ta'ala ke bada tunda ana magana akan masu masu aikin haji ne amma wannan ya shafi hatta wanda ba aikin haji yake ba uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum yawa to kaga wannan hatta ana ta'amuhu ana maganan hatta wanda suka mutu a cikin su wanda suke rayuwa a cikin a cikin ruwa to duka zaka iya amfani da su to amma su wanda suka hana baki dai su kuma su yi mura'atin amurin fadin Allah ta'ala hurimat alaykumul maitah suka ce mai tarin ya shafi kowa ya shafi kowace irin dabba haka samu ta'awuz tsakanin am da am wancan aya da Allah ta'ala ke uhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara shi kuma wannan uhrimat alaykum almayta wannan am ne wannan am ne to yaya za a yi wani lokaci in aka samu ta'awuz tsakanin wancan am da wancan am shikenan sai a ta kokari wajen a kowane kowane a ji a nemi mashi khasiyansa yanda za a ci wannan saukar da su akan wato hala guda biyu to abinda ta hakiki matsalar dai magana ce guda uku dabba da take rayuwa a cikin ruwa baki daya ko kuma dabba da riga da rayuwa ta a cikin ruwa take yi taki ne kawai ake samu tana rayuwa a wajen ruwa ko kuma dabbar da rayuwanta a cikin ruwa kaɗan ne ko da a cikin ruwa ta fara aka fara samun ta amma rayuwanta a tudu ya fi to duk dabbar da take rayuwanta a cikin ruwa take baki daya to wannan shi kai tsaye shine mantsugin hadisin Abu Hurairah can cewa al-hillu mai tatu cewa shi din ya zama halal kuma wannan abin da ya mutu a cikin mutuwan da ya ci ruwan bai bai ba ta ruwan ba wannan shine mazhabin da yawa cikin malamai akthar ulama Malik Imam Shafi Ahmad sauransu wannan shine mazhabin su a sai dai malamai suna istisnayin abin da ita akwai zarar a ya mutu amma mutuwar da ya sai aka ce ya haifar da wasu cutarwa a cikin ruwan to yanzu haramu ne amfani da shi saboda wani barar saboda labarar wala tirara wancan hadisi din sannan kuma da dai sauran abubuwan da malamai ke kawo ba su at-timsah wasu daga cikin malamai suna cewa in ya mutu saboda hasiya da cewa shi ma na rayuwa a cikin ruwa to wannan inda ya mutu a ciki shikenan wato ruwan bai lalace ba dama kusan maganar cinsa ko rashin cinsa akwai sabani ai kusan wannan ko akwai sabani akan cin cin kada saboda yana da anna yana da akai fansa wasu daga cikin malamai suna ganin ba za a ci ba amma dai malikiya jumhur malamai suna cewa ba za a ci ba ba mu malikiya muna cewa za a ci saboda ya shiga cikin ya shiga cikin wannan umum na alhilu wa tatu to amma wanda ke galibin rayuwarsa a cikin ruwa amma kuma zai iya zai iya wato rayuwa kuma kan tudu to magana mafi inganci shi wannan matukar a lokacin da ya mutu yana gani a rayuwa ne a cikin ruwa to shi wannan ba zai bata maka ruwa saboda me saboda sun da ɗabi'ansa da ku wasu abubuwa nasa sun riga sun saje da ruwa kamar jallala ce jallala lokacin da ake son ta halatta ta to sai a halatta cin gaba da ayanka ta sati tuka sati biyu haka sai ana ta cin kashin saboda nama na ta rike ne da wasu jirinta da waye diya ya zama yayi an daidaita shi to shi ma yayin da yake cikin wannan ruwan to halinsa da kuma ɗabi'arsa hasiyarsa yana tare ne da hasiya na kibi amma lokacin da ya je kuma ya zama a cikin ruwa a cikin tudu to kuma hasiyarsa yanzu ya fi karkatan ma ya fi karkatan ma wato tudu wasu daga cikin malamai suka ce ba za a ci ba amma mu malikiya muna cewa ba za a fahimta ruwan ba mu malikiya amma muna cewa duka za a fahimta shi saboda wannan hasiya na cewa mun faɗin maza Allah alhilu mai tadu so sai kuma da shi galibin rayuwarsa ma shi a tudu yake yi kamar su na da mana kunkuru kunkuru kamar galibi yana yawan a shiru a tudu yake ko ko galibi a ruwa yake a tudu yake amma yana shiga ruwa yawwa to kaga irin waɗannan duka abin da ya fi magana magana mafi inganci suka mutu wannan shi ne sabanin maganar maliki a gaskiya waɗannan sun zama sun zama wato dabbobi na albar sun zama dabbobi na tudu in suka mutu idan da suka gurɓata ruwan to ya kamata a sami wani wani shi wani shi shi ya fa alheri to sai mu dawo maganar shi kan kifi din kifi yanzu ko da ga bari mu bari mu kawo wannan gyara kuskuren da muka yi sai muka ce yanzu yanzu sofi nafsi akwai wani bawan Allah a nan ya zauna a ranar shi ne dawo da ni a ranar ko kai ne wa ba kai bane ko akwai ina ji bai zo ba ranar ya dawo da ni ni ma da na karanta sai na ji amma bakwai kwai in ka ce yanzu sufi to ai ya bai ya ji karo da abin da ya faɗa cewa fal bahri yutahiru al ayn hayya wa baytan kana samakan aw ghayrahu ai dai ya ci karo da wannan kuma in ka je can gaba gashi a ce fa hukuma hadha hukmu dawabil bahri la yajuzu fi nafsihi idza mata kaga kuma wannan ya ƙara kwanci wannan magana da baya saboda haka wannan ya sa sai da littafin ga littafin duk wasu matbu'at ma shi su kansu na shi wannan littafi cikin ikon Allah da gadi haka ake samu inda na samu wannan gyaran shine a sharhi na almazari sharhin da almazari yayi na kitabu talqin in kuje sai ku samu shi ya kawo asalin yadda lafazin yake wani lokaci wannan ya hanyoyi na malamai wajen dabtul alfab alfabul kutub a koma ma wani shurra ka ji kaga da wani da wani nuska suke amfani da ita galibin za ka shaki malamai za su shirki sukan zo su sami nuska wata take aqiqa kuma mujawwada sai su yi sharhin akan ta to shi a cikin a cikin abin da yace kana min ma da hu shabahun fil barri aw ma la shabaha lahu yace la yanjisu fi nafsihi shi a karan kansa bai zama najasa kaga wannan shi shine asalin hukunci tunda ya fara magana sama ka baya la yanjisu fi nafsihi idan mata fa kar idan mata in ya mutu sai ce wala yunajjisu ma ma tafi ba kuma ya maishe da wannan abin da ya mutu a cikin sa mai najasa mimma irin da duk wani abu da yake da ruwa ruwa ba ba kawai ruwa ba duk wani abu da yake da ruwa ruwa dan din ya mutu a ciki to bai bai da shi zama najasa da kifi zai mutu a cikin wani abin da yake liquid ne ko da ba ruwa bane to wannan ba zai mai da abin ya zama mai najasa ba wato in zaka iya in dai baka ji wani kyama ko wani abu zaka iya dan sha shi kenan kuma ruwa ne ma amfani cewa ba mai tsarki ne mai tsarkakewa ne kenan zaka iya alwala da shi zaka sai da kace kai baka san karni ko wani abu wannan tabuka ce daban eh malaji ne yace wa yuzu tahuru bima mata fihi ala al-itlaq idan ya halatta to kaga wannan ya kwance ayi wancan magana ta baya eh ya yuzu tahuru bima bima mata fihi ala al-itlaq da abinda ya mutu a cikin sa na ruwa din ko abin da yake da ruwa ruwa din to ya halatta a yi tsarki da shi a sakama nan yana magana ruwa shi ne yana magana tsarki da kusa su malikiya ba sa halatta a yi hatta kusa da najasa a yi sai da alma'ul mutlaq su ba sa halatta a yi da kasa da sauransu wannan magana su ce wala ce illa an tughayyirahu sai dai idan ita wannan dabban da ta mutu a cikin wannan ruwan ko wannan abu mai ruwan ruwan ta canza ruwan daga cikin abubuwan nan guda uku launi rihi da kuma da kuma ɗanɗanansa ɗanɗano ya zama canja baki dai ba wanda kuma zai iya rabuwa da shi a galiban ba wai kawai wani ba ya rabuwa da shi galiban ba fa yasir mudafan sai ya zama wato alma'ul mudaf la najis amma ba najis ba ya tashi daga alma'ul mutlaq in ya canza shi duk dabba wacce take dabba ce dabba idan ta mutu a cikin tekun ko kuma ta mutu a cikin ruwan teku kaga wannan ai ba zai ba zai bar ba dan ma najis ba in ta mutu a cikin ruwan zalim dan gulbi ne ka musu ko kuma dan abin da dai masu irin abin da kifayen nan Allah ga lokaci ka dauko ruwan Allah ga yana yin wani santsi yayi kauri yayi sauran su to idan ta canja shi to yanzu wannan ruwan ya zama al-ma'ul mudaf ba al-ma'ul mutlaq ba al-ma'ul al-mudaf shine ruwa wanda yake ya sadu da wani abu wanda ya cire mishi mutlaqiyya dinsa su kasance wani sakakken ruwa misali kamar ruwan da kuka samu shi wallafin kamar ruwan zoko nan da aka ga ruwan ne amma yana alma'ul mudaf wani abu da aka kara masa sai ya zama ruwan ana jin nan wannan zoba amma ba alma'ul mutlaq ba huwa almaslub anhu mutlaqiyatuhu an cire mishi an kwace mishi wannan wato mutlaqin nasa mutlaqin ma'anarsa ta ruwa to idan aka samu wannan to shine fa yasir mudafan sai zama zaka iya amfani da shi al'adanka kai in kana bukata kai wani abun kana al'ada ka iya yi amma ba ibada ba la najisa amma ko ba najisa bane ma'ana yanzu ruwan da kake da kake kiwon kifi da shi sai ya dan canja ya dan yi santsi yayi to da zaka baka taba ko ka sa a riganka to ba za ka wanke wanke ba ba najisa bane amma kuma nan bai ishe ka yi sallah da shi ba ko kai wankan tsarki da shi saboda ba al-ma'ul mutlaq bane wannan shine ma'anarsa na cewa ba fayasir mudafan la najisa malam yace wal barriyu barbani shi kuma dabba wata dabbobi wanda suke rayuwa a tudu sun kasu kashi biyu minhu ma lahu nafsun sa'ila akwai wanda yake da rai mai gudana yana da ruhi nafs da ruhi din kusan ma'anar su daya bi ma'anar ana ka sa irin ma zakarna hum yadda wabi kaman abin da muka ambata na dabbobi a baya kaman su kare kaman alhanzir kaman kaza duk wasu abin da aka faɗa a baya wannan duk suna da wato rai ayi wata take mai gudana a cikin jikinsu wa ghairu min at-tayr da kuma abin da ya kama da su ma ya hada su tare da cikin jinsu ababai masu rai na tsuntsaye wal fa'ara da beranya ta mace bera was sananir as-sananir jami'i na as-sinnaw mage duka idan suka mutu fa mata min dalika najisun fi nafsi yanzu kun ƙara fahimtar wacce ibaran tamu ta baya duk wanda ya mutu shi wancan bahariya an ce la yanjisu fi nafsihi idan mata shi kuma aka ce fa ba mata min dalika najisu fi nafsihi shi kuma ya zama najisa a karan kansa wa yunjisu ma mata fihi min min ma'i shi ma da akwai gyara a cikin mutane malam da kai tun da kai nusanka daban take da kuma wanda ke da nuska da Allah ya karanta min wannan gaba me ya faɗa wa yunjisu ma mata fihi min ma'i sai me haka da ka yi fito ya kawo ya yayi kuma din gayyarahu yayi yayi shadda mai yawo yayi wata nuska ce naka eh to ba laifi aku wannan naka an kyauta to naku ba to wasu daga cikin matbu'at da alama kamar wajen wajen buga shi littafin su ba su fahimci ibaran ba sai ka tsaya sai da suka zama yanda suka dan sa alaman wai da jism ma ma tafihi mimma yin khairihi sai suka yi kwama ko yace aulam yughayyiru kaga wannan aulam yughayyiru ta zama ba ta da ma'ana ma a wajen saboda haka irin wannan sai ana ta gyara wani lokaci inda ni ne ma wannan kuma ba zan kawo ba sai zan kawo kamar ne a wajen min ma'i bari mu kanta ku je wai najisu ma ma tafi shi wannan dabba tsuntsu ko kuma dabbobi masu rai in suka mutu a cikin abin da suka mutu na ruwa shine wai najisu ma suna mai da shi najasa min ma'in abin nan wanda yake yana da wato jinsi na ruwa ne sai ka kwasa kama a wurin sai ka ce gayyarahu aw lam yughayyiruhu ya canza shi ko bai canza shi ba an fahimci yadda ma'ana yake barin dawo baya saboda ka tafi sosai yace albarri barbani min kuma da nafsun sa'ida daga cikin wato wanda suke rayuwa cikin tudu akwai wanda suke da rayuka rai mai gudana ka sa irin ma zakarna kamar sauran abin da muka ambata biyar dawa bi na dabbobi wa gairiha da waɗanda suka kama suke cikin jinsin sauran dabbobi wanda suke da rai su ma min at-tayr din daga tsuntsaye wal fa'arati da kuma wato beranya was sananir da kuma wato wannan mage maguna amma mata min zalika najisun fi nafsi da abinda a cikin waɗannan ababe da aka ambata maka da wanda ba ba ambata ba amma yana cikin jinsin abu mai rai idan ya mutu najisun fi nafsi ya zama najisa a karan kansa wa yunajjisu ma mata mimma fihi mimma zai kuma mai da wannan abin da ya mutu a ciki yana da najasa ghayyarahu aw lam yughayyiruhu ya canza shi ko bai canza shi ba ma'i ku lura da kyau idan a can a farko ya ce ma'i amma a gaba sai ce alma ko akwai akwai wanda ya hararo bambancin akwai wanda ya hararo bambancin abin sa ya faɗa ma'i a baya amma bai faɗi alma kuma ya fitar ya bambanta shi malaman ne suke da sabani yanzu idan mage ta mutu a cikin ruwan zo ko ruwan da ba ruwan ne da ma'ul mutlaq ba su a wajen malikiya wani yaran yana da nasa amma idan ya mutu a cikin ruwa shi kuma ruwan matuƙar bai canja ba shi ne abin da ya kamata in faɗa sai na shiga wata magana kuma in ruwan bai canja ba shi kuma bai zama yana da nasa ba wannan ma'i yana magana dunan ma'il mutlaq wanda ba ruwa sakakken ruwa ba to kuma akwai magana a wurin kusan guda uku a wajen mazhab da cikin mazhab shi ma akwai daga cikin malamai masu cewa idan dabba ta ta shiga cikin abin da yake ba ruwa ruwa ba ruwa ba kamar ruwan zoko din ta mutu ta canza shi min ba da aula ta canza ruwa kenan saboda ita waɗannan wannan yana wa shi abinci wato duk wani zobo yana da fulma yana da alfarma ai galibi shi ake yi shi ma ruwa ana iya zama da shi kaga aka san malikiya kenan su kuma malikiya suka ce a'a shi ruwa yana da wani hasiyar sa ta musamman shine shi yana tunkura najasa saboda haka to shi ya kamata ya kamata a gabatar saboda haka duk idan ya mutu a cikin ma'i'at dunal ma shi ta najasa ولكن الماء هو يبقى على طهورته إلا إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة wannan shine abin da su su malikiya suke faɗa a cikin mazhab da wajen mazhab da akwai kuma wasu yawancin malaman malikiya ma sun zaɓi ɗaya wacce ɗaya wancan magana da amma dai magana mafi inganci idan aka sami dabba ta mutu a cikin abin da yake ba ruwa ruwa kamar man gyaɗa a magana mafi inganci gefen da dabban ta mutu shi ne kawai za a kwalface shi shi kenan sai a zuba da shi ko da ko a narke yake ko da kuma a daskare yake akwai hadisi a wannan babin ai wani hadisi ne hadisin hadisin abu bin abbas ne ko mai muna na manta isnadin yana da cikin sahihul bukhari ba musu fitar da shi ba yana kuma cikin kutubus sunan hadisan hadisin ya zo da lafasa guda biyu ɗaya daga ciki kuskure ne ɗaya daga ciki kuma ingantacce ne lafazin farko malu makacin ne wace kama kana magana hadisin hadisi ne na wannan da ake ruwaitowa ta hanyar azuhuri Muhammad ibn Shihab ibn Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yana rawaitowa daga Ubaydullah Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba an fuqaha sab'a shi wannan rawaitowa daga Abdullah ibn Abbas na manta Abdullah ibn Abbas yana rawaitowa daga Maimuna ko kuma shi ne yake faɗa musnad ne na Imam na Abdullah ibn Abbas ko kuma ya daga cikin musnad ne na Maimuna na dan manta sai ku je ku duba a cikin abin da aka ce mutsada ya faɗa shine idan idan wato bera ya mutu a cikin wato mai a sam sai mazala ya ba da umarni ce wato a yashe beran a cire beran kuma sai a yashe wani ɓangare inda beran ya mutu to wannan shine ka'ida da galibin malamai suka tafiya a kan shi kuma su bambanci tsakanin wanda yake narke da wanda yake iskara ba so sai aka sami daga cikin malamai kusan wannan duk shine ruwaya da ake ruwaitowa su Sufyan ibn Uyayna da sauran manyan malaman azuri haka suke ruwaito ruwaya kuma wannan shine fatawa na Imam Zuhri wannan shine fatawa ta Abdullahi dan Mas'ud wannan shine fatawa ta Abdullahi dan Abbas cewa idan bera ko wani bera ya mutu a cikin abin da yake ma'i ne ruwa ruwa amma ba ruwa ba to abin da yake kake yake kai akwai shi wannan gefen ne kawai aka cire shi wani abu za ka tana amfani kan shi saboda hurma da sauransu to sai aka samu ruwaya ma'amar ibn rashid al-yamani yake ruwaito hadisin sai ya ruwaito shi daga az-zuhri daga sa'id ibn al-musayyib kun ga canza isnadin daga sa'id ibn al-musayyib daga Abu Huraira yace manzon Allah ya ce ya bambance wanda yake a daskare to a mishi wancan hukuncin wanda yake kuma ba a daskare ba fala taqrabu kar ku je kar ma ku kusance shi wannan wasu gaba daga cikin malamai sun magana akan cewa wannan kuskure ne irin su Imam Bukhari da sauran su Imam Tirmidhi da sauransu wani lokaci Imamu Ma'mar a wajen wannan hadisi sai ya canza ya mai da ya ce daga zuhuri daga sayyid ibn musayyib daga abu hurairah wani lokaci kuma ya juya ya ce zuhuri daga ubaidullah daga abdullahi dan abbas ya dinga kuma bakon baya kuma wannan ma'anar su ibn taymiya suke cewa inda ita ce wannan ma'anar da yake waya da inda ita ce abinda malamai suke ruwaitowa daga imamu zuhuri to ai da ba a samu shi koya da fatawa aka san haka ba saboda haka ya saba malamai da yawa suna cewa wannan fatawa kuskure ce ibnu taymiya da ya ya bi ra'ayin masu rarrabe ba to amma daga baya sai bai bi wannan ra'ayin ba imamu imamu malik imamu shafi'i su a wajen su mutukar wato dabba ta mutu a cikin a cikin wato abin da ke ma'i ruwa ruwa kamar mai kamar ruwan zofaro da kora irin wannan bai ta mutu a ciki to na mai shi da mutane da najisa a wajen shafi'iya da wajen malikiya amma su sauran hanabila da sauran ahnab da sauransu su suna ga suna amfani da wannan hadisi wasu daga cikin malikiya ina tsammanin wannan shine ra'ayin abul faraj al-maliki daga cikin malaman na malikiya ina tsammanin wannan shine ra'ayin sa inda ban manta ba an maimuna ko a wato barakallahu to haka musulmi musulmi da ta ta maimuna yawwa eh Masha Allah. A an ibn Abbas na mai masha to kun ji. Barakallahu fikum. Eh to katin ya rabu dadi haka. Ban san a tafiya a cikin kwanto kuma. Eh abin da zai taimake ka waɗannan abubuwan. Yawwa tashi da ni. Waɗannan ahadithul ahkam. Ka je ka hadice su. ko da kana za ka iya yin kuskure yanzu kaga na samu da intikalu bai mai muna ce ko Abdullahi ta ba saboda wani wata jami'a ce sanadiya amma kaga ɗayan biyu ban fara da ta uku ba in je in nafsa ni ba to kuma abin da ke taimako irin wannan shine ka je ka yi kokari ka dace hadda ba zai ka ce wai komi yayin da ka tashi halartu wa zai ka halartu da komi ba to amma dai yana taimako haka kuma duk yayin da ka tashi za ka yi hukunci za ka ga hukuncin alfiya ala watinatin salima akan watira guda ɗaya mala yace wa yunajjisu ma mata fihi min ma'in ghayyarahu aw lam yughayyirhu wa la yunajjisu al-ma'a amma shi wannan abin da ya mutu in a cikin ruwa ne ba zai mai da ruwa mai zama mai najasa ba illa an yughayyirahu najasa sai dai idan najasan ta riga ta canza shi illa annahu yustahabbu nashu al-bi'r allati tamutu fiha sai dai idan a cikin wato a cikin rijiya ne to mustahabbi ne a yashi rijiyan da wannan dabban ta mutu a ciki bi hasabi kibari dabba wargwadon girman wannan dabba din wasu gari hako kankantanta wa kasrati ma'il bi'ri da kuma yawan ruwan rijiyan wa qillatihi da kuma yawa da kuma karancin sa idan ruwa ne mai yawa to kaga wannan ba baka bukata ka mishi aiki bi aiki me zaka yi ruwan rafi ne ko teku ba ka bukata ka mishi aiki idan ya mutu a gefe shi da kasa zai je ko ya tukuda shi amma ruwa ne ke a cikin wato a cikin rijiya ne wani lokaci ma ruwan sai an yi ruwan sama ne san take cika kaga ruwa ne ba mai yawa ba to su a wajen malikiya suna cewa wanda musahabi shine idan zakara ne to gwargwadon zakara idan mage ne gwargwadon nauyin mage sai ka ka dauko ka sai ka yashi wannan ruwan haka menene da hikiman da yasa suka ce haka shine ce wa zalika tawakkul wastihbab wannan kawai an ce kayi ne babi na tawakkul abin ana so ne tawakkul shine istihbab a can eh wato ana dai kwadayin maka kai haka kuma wato musahabi ne kai wannan yashewa me yasa malamai suka cewa a yashi me hikima yadda gashi bai canza shi ba ai bai canza ruwan ba kuma hadisi wani muka sha faɗa matsala ya cewa ruwa mai tsarki ne babu abin da ke zama da shi mai najasa menene hikimar hikimar a wajen malamai suka ce galibi idan dabba ta mutu to a gefensa ana samun wata 'yar balla wannan danshi danshi da yake dan da yake dan wato badan da mai shi wannan wato shi mamacin ana samun ana samun wata wata yar damshi da wasu abubuwa za su dan zaka yi shi to galibi kuma ba sa wuce sama ruwa a sama ruwa suke tsayawa inda kuma shi tunda shi ma kaga dabban da in ta mutu a tana yawa sama ba to ayu inda yake nan daidai wannan sasannin nasa ko birbishinsa nan ne ake samun wannan kwayoyin cututtuka suka ce to idan kai kokari gwargwadon girman sa tunda dama ai ba zai wuce gwargwadon girman abin ba in ka je ka ciro to duk galibi ma ba duka ba za ka ciro wannan cutan ka abin sai zama mustahabbi ne wannan an maka ne saboda rigakafi ba dan cewa idan ka amfani da shi kuma yanzu ba walifi ne ba an fahimci kiman su wanda dai magana ne suke faɗa masana suna nan watakila haka ne watakila kuma ijtihadin su ne Allah ta'ala ba su da ijtihadi wa ma taghayyara amma da abin da ya canja wajaba nashu jami'ihi wajibi ne a yashe baki ɗayan sa duk idan ruwa ta canja ruwa ya canja saboda wani wato mamaci wata dabba ta mutu a ciki ta canja ruwan to dole sai an wato yashe shi ila an yanzu da taghayyur har sai wannan canzawan ya gushe baki daya kaga anan su ba sa yin ba sa magana kifi amma muka ce magana mafi inganci yayin da kifi aka ce aka fahimci ya ribe ya canza wannan shi ruwan ruwa ya kuma yana da wari magana mafi inganci shi ma a amfani da wannan sa magana mafi inganci shi ne amfani da wannan sa wadarb al-akhar sai kuma wato shi sashi na biyu wanda suke rayuwa a cikin tudu din ma la nafsa lahu sa'ida wanda zaka samu shi yana rayuwa a cikin tudu amma kuma shi ba shi da wato jini mai gudana a cikin ruhinsa a cikin jikinsa sai dai idan ya sha kuwa amma dai shi da a karan kasa ba yi da shi kaga sauro in ka kashe jini ya sha yi ko kudin cizo shi ma sha yi kan zumbur zumbur suna cewa shi ne bakurun nahal rigila haka larabawa ke kiran shi bukurin nahal amma zanzaro wannan shine zumbur aka san wancan fasara da muka yi na bukurin nahal zanzaro galibi na zamanin suna da alaka ne da da kudan zuma wajen harbi da waye da sauransu saki za su laraba su su da bukurin nahal zumbur zanzaro shi ito kamar kuda ne dai ba ba za ka kira shi kamar kudan tsallo ba kuda ne haka kamar na zuba shi ma yana yana kuma dani yana harbi zanzaro na ko municipal ne kake ku wanda ai wanda ai duk wajen mutum sun san shi sai yanzu ne mamu wanda yake an fara bayan bariki Allah ya taimake mu to shine azumbur jami sa azanabir na'am to yace mana nasa sa'ina to kaga wannan kadi ne ni ba ni da ita akwai wanda yake da ita akwai wanda yake da ita da dan fada ni ma sai in gyara sai ku gyara ku gyara ku gyara a ina ne ma la ma la nafsa da husa ila to amma me ya fada shi mai taƙiƙin me ya fada a ƙasa da wani bracket din cewa ya sami ta wata nuska ce yawwa to kaga ta faɗi kenan Na'am to ina jin ina jin ka fada mu sai mu sai rubuta ni ba. To. وغيرها من من الطير والفارق هو الفارة تو shi kenan wasu wani watakila zai ga mai maida amma ba mai maida ba cewa yi abinda ba ta da wato jini mai gudana kamar abinda muka faɗa a baya su da suke jini mai gudana na dabbobi da kuma wato tsuntsaye da kuma bera a ga suna da suna da shi shi wani ba da misalin ma na nafsa da musa ila sai ce kan zumbur kamar shi wato zanzaro din na'am ban gani ba eh na yi bayani shi wani idan ba na riga na yi bayani amma dai wani lokaci amfanin haka shine littafin zai cika yadda ma ina mawallafin ya aje so haka duk wanda muke karantawa ya ji cewa akwai wani kari ko gaba ko baya da Allah ya magana eh wannan da kuke gani in Allah ya yi abin albarka ita kanta katin shi kanshi wannan katin sai zama ya taimaka wajen dabtul alfad kaga daga baya wani ya kara kantawa kuma bai fada wannan kuskuren ba to zan da za a yi nuska ta karshe hakiki na karshe sai ka kashi kuma ya fi cika wal aqrab da kuma wato wannan kunama wal khunfusa al khunfusa na ta kokari a ranar ku gaya mana meye ba sunan shi da Hausa a nan dai mu ne sama sama bai lokaci sama wani lokaci za ku ga same shi baki ba da baki wani lokaci gaskiya yana dan kyalin kyalin haka yana da wani dan shuki ko wani abu irin wannan sama sama bai liko ai na kake kaza da ko dariya yawwa to mu da haka bai cewa muna yara muna wasa da shi za ka muna wasa da shi haka amma dai a karo nan kashi arsa ba zai gaya mana sunansa na'am ba ji ba sama sama belin ko to ku ya kai ku sani ba eh to ni ko san to masha Allah wanda ce za mu canja abin nan insha Allah sai mu dakata wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in